فإن تسألوني عن نبي وسيدي فدابيب الله ملك الماء وما ووقتي وسعادي شرفي صلاة ومنامين فنسرت جهنما ومن رام ذلكي في شتيات مهمنا فقد رام أمرا مستحالا محرما ومن رام مسك البدر يوما بأخذهم ومن رام أود الأمس يوما وأمنا na'am fawqati wa sa'ati mm fawqati أي شيء ومن رام fawqati wa sa'ati za a tashi ba نعم فوقتي وساعتي yake cewa fawqati lokaci na wa sa'ati da kuma sa'o'i na صرفت لذكري yake cewa duk na juyar da shi zuwa ga ambatan manzon Allah da lokaci na da dukkan dukkan wani wata sa'a ta ko da sakan ne a cikin lokaci na to na juyar da shi ga ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama صلاة ومنام domin yana cewa fawaktun maza fi gairi in sha'i madihi wata tsakari lam hujuhu dahar mudarika yawwa duk lokacin da ya wuce lokaci na da ya wuce wanda ba a cikin annabi ba sallar san ba na cikin ambatan manzan Allah to ba na lissafi da wannan lokacin gabaki dai ba na lissafi da wannan lokacin wanda kuma su arifai akan wannan suke duk lokacin da ya wuce kana cikin wata hayaniya kana cikin wani hijabi balantana kan a ce lokaci sa'a ta zo ma kana yi da mutane ko kana saba wa Allah ko kana cikin wani abu wanda Allah bai yarda da shi ba to wannan lokacin an yi asararsa yawa an yi asararsa Eh, yanzu misali in shekara ka arba'in sai ya zama kullum a cikin aw- aw- awa goma sha 24 hours za a samu awa goma sha biyu duk cikin hayaniya ke tafiya to a gurin su a rufai ga shekara ka arba'in to shekara ka ishirin saboda wannan rabin yinin ka gabaki ina tafiya cikin hayaniya rabi ne ke tafiya cikin bin Allah isa kaga da aka tambayi imamul junaidu an ce ku lokacin ya dauki shekara kusan saba'in ko sittin aka tambaye shi aka ce shekara ka nawa sai yake cewa shekara ta uku aka ce haba tsofe tsofe da kai aka tambaye ka ka ce shekara ka uku ce saboda a shekara uku nan na samu muradina zuciyata ta samu Allah ta samu shuhudin manzan Allah a cikin wannan shekarun ukun ne duk wannan shekarun da suka wuce kaga da yi lissafin su ba yasa yan uwa mu tsaya mutum ya kula da lokacinsa yawwa ka tsaya ka kula da duk lokacin da ya zo ma cikin hijabi ba cikin tana Allah da manzan Allah ba to wannan lokacin kayi asararsa balantana kuma lokaci ya zo ma kana sabawa Allah ko kuma lokaci ya zo ma kana yi da mutane ko lokaci ya zo ma kana zagin mutane to kaga wannan bayan asaran ma lokacin ya zame ma bala'i shi sa shi yake cewa ni kuma dukkanin lokaci na ga baki ɗayan lokuta na na juyar da shi ne da zikirihi ga ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
صلاة wa madahan minhu ya ce salati wa madahan da kuma yabo minhu saboda shi ne أرسلت جيلما na zamo tauraro saboda yawan salati ne yawa da yawan yabo na ga manzan Allah ma'ana saboda tsayawa Allah da ne ga manzan Allah da na yi shi yasa sai na zama tauraro a duniya yau sai na zama duk duniya duk duniya sai ya zama babu kamarsa duk inda ka je yadda ka san shi shi kadai ne a duniya yau ga shi maulan mu shi sahibul fayzul radiyallahu ta'ala anhu shekara kusan 40 41 kenan da koma hawa shehu zuwa ga Allah 1975 shi ya koma ga Allah amma har yau kai ka ce yana nan to ya zama jelam jelam jelamin kenan ya zama tauraro kenan yawa ya zama tauraro kenan salati ne da madahan sai ya zamo sai ya zamo jelama karatun da muka yi da zai ke cewa bajjal masha'iha ku girmama shehunnai saboda me saboda su sha'irin lahi ne alamun addini ne na Allah ko man yu azum sha'irin lahi to kaga shehu alamar addinin Allah ne dole ka girmama shi dole ka so shi in dai kai har kana son manzon Allah dole ka so shi yawwa in dai kana son manzon Allah Allah kake nufi addini kake nufi dole ka so shi idan kuma kana musu yin nasa dole aga kuma kana siffantuwa da irin ɗabi'unsa me ɗabi'unsa ɗabi'un annabi eh idza sara khairan nas surtu wara'ahu kawai bashi da komai sai annabi yawwa hidimarsa ga manzon Allah da fana'insa da manzon Allah shi ya bashi abin da ya bashi farza Allah ta zabe shi to kai ma ka dinga koyi da irin wannan sulukin nasa nabin annabi sallallahu alaihi wasallama na'am ومن man rama darki fi ishtiyaqi nabiyina wanda ya nemi ya nemi ya riske ni a cikin shauƙin annabi sallallahu alaihi wasallama faqad rama amran mustahalan ice kai wannan ya nemi lamari wanda yake korarre muharramin abin haramta ai ya nemi ma abin da ba zai yiwu ba ka nemi riska ta gurin shauƙin manzon Allah ka nemi ka nemi kai daidai da ni cikin annabi ya ce wannan ka nemi abin ma da ba zai yiwu ba to irin wannan tahaddusu ne da ni'imar Allah yawwa kamar yadda muka faɗa a littafin abu ya ɗazuhu tahaddusi ne ga ni'ima kana yin tahaddusi amma wanda Allah bai bashi wannan ba kuma kana ganin ya fi ka wanda yake faɗan wannan shine wani wanda zaka ji kuma cewa wa inni zalilun haƙirun ko zaka na cewa wa inni zalilun haƙirun ko ataka rasulullahi limadai hakiya zalilun haƙirun muzunubin ja a shakiyan ataka rasulullahi limadai hakiya shine kuma zaka ji na cewa shi zalilun ne haƙirun ne wanda kuma yake da wannan mukamin to ta haddisi ne ga ni'ima Allah wanda bayan Allah da yawa suna yin haka in Allah ya baka abu ka faɗa in muka duba za ga shugaba salasim da kansa yana cewa ana sayyidun nasu yawmal qiyamati da kansa yana faɗa yace ana sayy adamu wa man tahatahu tahata luwa'i yawmal qiyamati ni ne shugaban mutane yawmal qiyamati annaba adamu da duk wanda yake kasan annaba adamu yana karkashin iko na ina karkashin tuta taran tashin alkiyama manzo Allah yana faɗa irinsa ne zaka ji sayyidina Ali yana cewa kamar yazo cikin hadisin muslimu yake cewa wallazi wallazi wal- wallazi bara'an nasama wan nasamata yake rantsuwa yake cewa innahu la ahadun nabiyyul ummi ilayya alla yuhibbuni illa mu'minun wa la yabghuduni illa munafiqun haka sayyidina Ali yake faɗa yake cewa alƙawarin Allah ne la alkawarin annabi ne zuwa gare ni cewa duk mai sona mumini ne duk mai ina kuma munafiki ne in la munafiki ne fi darkil asfal mina ka san munafikai kuma dan wuta ne haka sai na ali yake fada da kansa yake yawo yake fada Allah yubbuni illa mu'minun wala yabghuduni illa munafiqun ba mai ba- ba- babu mai sona sai mumini ba mai ina sai munafiki kaga tahaddusu yake da da da ni'imar da Allah ya masa ba wai alfahariya yake ba to nan shehu shi ma tahaddusu yake da ni'imar Allah kuma ai ba a ga din bani ba ko ai ba ma shi ba almajiransa ma ba a ga irinsu a fagen manzon Allah ba waɗanda suka kai matuka a cikin fa- fagen sha'anin annabi su aga duk sun sallama masa shehu jibri radiyallahu ta'ala anu a cikin addu'ar sa dai tazaratul muntahaddaina yayi addu'a yayi addu'a a san da ya addu'a da dare shehu yake ga mai ke cewa dan farkon fitowar da wannan addu'a ta suratul muntahaddaina shehi ne dalilin fitowar addu'an nan shekaru da dadewa mun je guru shi yake ga shi su halifa yake ce akwai ta addu'a suratul muntahaddaina shehu ya gaya min yayi ta amma ban ganta ba yace ku je ku duba cikin kayan shehu za ku ganta halifa ya ce za a duba aka duba kuma aka fito da ita to a ci ishe yake cewa san da ya rubuta ta da daddare da safe yake ga cewa duk abin da ya roƙa a ciki ubangiji ya bashi duk a ciki yake cewa sai abu ɗaya ne sai ya ji hatifi an ce masa wannan ne ba za ka samu ba an rage ma shi ice menene a ciki yaro ya ce ubangiji ka sanya ni in shekara tamanin a duniya ko sama da haka ice sai na ji a hatifi ana ce min a'a wannan an rage ma ba za ka yi tamanin ba kuma bai yi tamanin din ba to a cikin wannan addu'ar yake addu'ar ubangiji ka bani dukkanin abin da ka ba dukkanin auliya'u na mukamatu da, da abubuwa da kake keɓantar waliyanka da shi ubangiji ka bani duk wani wali in dai wali ne ai farin lahi ne ya ce allah ka bani shi ya ce kuma ya ce allah ba shi amma sai ya toge ya ce banda abin da ka ba shehu tijjani wannan na san ba zan samu ba sai ya ce kuma badda maulamu shehu ibrahim haka shehu jibril mai wannan addu'a ko ya ce badda abin da shehu tijjani ya samu banda abin da shehu ibrahim ya samu sai ya toge wannan yawwa to kaga irinsu kaga sun yaka to balantana kai ko to kaga allah ba shi kenan kuma wannan duniya ya gaya wannan ba waya daki ya faɗa ba duniya ma duk duniya ya gaya ba man rama dalki fish ta yaƙi na biyina ba ƙada rama amuran mustahalan muharrama in ka nemi riskata a cikin fagen shauƙin manzan allah ka nemi abin wanda yake mustahalan korarre muharraman wanda yake ba zai yiwu ba sai ce kam- kamar rama rama maskal badar yawman ya ce kamar wanda ya yi nufin rike wata ne bi asbi'in da dan yatsansa ai ba zai yi ba ko ka kamo wata yana sama ka kamo wata ai ba zai yi ba
man rama audal amsi da wanda ya nufin dawo da jiya jiya ta wuce yanzu jiya mun zikirin juma'a ai wani technology a ce ana so jiya ta damu gama muna zaune muna zikirin juma'a nan ai ba zai taɓa yiwuwa ba ko duk tsadaban yahudu da nasa da koma waye bi isa yi ba to yadda wannan ba zai yi ba ka riske ni a fagen manzan Allah ya ce to wannan kalla hasha ba zai yi ba kuma hayyo ba a gani ba eh ko kuma yini wa aiwa ma da kuma ƙarshen wata ya wuce ka ce za ka dawo da shi duk ba zai yi ba alhamdulillah shi ne kaga can shehu gibrima yana addu'a radalla ta hannu yake ce yake cewa hatta ka anni iyahu min dariqil mumas min dariqil ittiba'i ko min dariqil mumasalati wal ittiba'i yake yana yana yin addu'a yake cewa ubangiji ka sa in zamu na siffanti da lamarin manzon Allah in za- in an ganni a ga kamar shugaba amma ta wajen koyi ba bayana nufin ya zama shi ba min ɗari ilmas wajen koyi da manzan Allah da ittiba'i in an ganna a ga kamar yadda shugaba yake yake lamarinsa min ɗari il ittiba'i la min ɗari ilma masalati ba wai ina nufin in kama da annabi ba yace ina nufin wajen koyi in an ganna a ga yadda nake koyi da manzan Allah kuma haka shehu gibri mai yake yarda Allah da da da wanka da shehu gibri mai yake yi kamar yadda zo cikin hadisi shugaba sallallahu alaihi wasallam yana yin wanka da mudu biyar sa'i ɗaya zuwa mudu biyar to shehu gibri ma amman mudu da shi yake yin wanka sa'i shi ne yake wanka saboda tsananin koyi da manzon Allah duk abota siffa ta manzon Allah in ka je za ga shehu gibri ma yana matsala wannan koyi na annabi to amma kuma kaga shawar da Allah ta'ala anu shi kuma sai yake cewa a cikin harfin rawu din nan ay muradiya kaunil mustafa aina ainihi wa illa fa mauti fihi shauqan li unsiri to kaga wannan mukamin sa ne yawa wanda yake halifan manzon Allah sosai ko wannan kuma kaga sai shi- wanda ya- sai shi sai shi mai zamanin yawa sai alhamdulillah mun gode wa Allah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم